أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراهبون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أئمة الشريف إلنا بهذا المنبر والتأتي برحمة تأتينا من الزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da gaya mana sakamakon da ya tare da bayin sa na kwarai wanda suka yi aiki na gari a duniya Allah ce ya gara ya gaya mana abin da zai faru na alkiyama bayan da su zama sun kasu so ya kuntum azwaja da salata fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama wa sabiquna sabiqun wannan kaso na uku umar rigaya jiya a kan su muka tsaya Allah ya faɗi irin dangar da yayi wa bayan Allah na kwarai masu rigaya a gidan aljanna sai kuma ya ƙara tabbatowa ya faɗi akwai kuma ashabi a ashabul yamin wa'in da kuma abuta daban nan na farko da ya su ga irin sakamakon da ya tana da musu a aljanna sai da cewa su ma abuta bangaren dama a ranar lahira ma ashabul yamin shin kuma ka san su wane ne ashabul yamin ka san su wane ne waɗannan ashabul yamin da kuwa wannan ma din kamar yadda muka faɗa a baya an yi ibhamun su ne litta azim wa tahrim an ba da labarin ne da maimaita sunan su saboda a ainihin litta azimi wa tahrim wa tafhim sha'ani saboda girmama su da girman da zace ka san ku su waye waɗannan ma fita dama ka san me Allah ne da Allah ya fara faɗan su kuma ta ce bi sidri ai wato su suna cikin ni'imomi na rahama na ubangijinka da suka tabbata fi sidirin a gidan aljanna a cikin wasu irin bishiyoyi na sidirun da magariya nan ya ce a sidirun nan shajarun namak wato bishiya ta magariya wani a sidir abin larabawa sanda ƙur'ani ke sauka da har yanzu ma to su sidirun bishiya ce wadda tana kala kala biyu akwai wadda ya ce ta al'ubri wato bishiya ce tana da tsaho tana da kauri tana da ganyayyaki kuma tana da kayoyi sosai tana da ƴaƴanta wanda ɗan adam masu suna da daɗi kuma ainihin suna da daɗin ƙamshi tana da zaƙi su ne wani amma jin ta yana ɗan kauri matsakaitar tsawo ce kuma tana da ganyayyaki amma tana da kayoyi da yawa ta ce al'ubri to kala biyu ce akwai al'ubri din akwai asar to wanda ta fi kyau a cikin bishiyar magana wannan kalan bishiyar magana dukkanin suna fitowa ne ina suna fitowa ne shajarun barri suna fitowa ne a fili a bayan kasa a nan suke fitowa su ne wanda lara suka sani to amma akwai wanda shi ne ajiwa mafi kyau a shi ne lauru sidda mafi kyau nan shi ne wanda yake fitowa a ainihin allari ya mutu a dalma wanda a ruwa yake fitowa mafi kyau kuma wanda fitowa a ruwa shi ne ɗayan itacen sa ake masa naba samar ruhu ba su nabin naba shi ne naba to shi yana da kamshi kuma yana da zaki kuma bishiyar shi tana da ganyayyaki da yawa wanda wannan ganyen bishiyar na magariya ɗin irin mafi kyau ne shi ne wanda in an dandaɗa shi ake an ake wanke shi tun mutum da shi ana yin wanka da shi kuma yana fidda kumfa tare da kamshi wanda wannan shi ne hikima da yasa za a yi ko da a wankin gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah fil akhirati ka ihsan ha bi ma sidr ko Allah ya ce da ruwa wa sidr da ganyen magariya me ya tasiri saboda yana da kamshi shi gayyar na magariya shi ya tasiri sannan bayan yana da kamshi shi wani mafi kyau ainihin ana yana fidda kumfa an wuce a ciki to shi wani mafi kyau din larabawa ba su da irin shi mafi yawan sa yana ƙauyuka can nesa da su wanda suke kan iyakoki da ruwa to ana ji samun wannan mafi kyau din to su wanda suke da shi a gari kuwa duk mai kayayi wannan da Allah ce fitilar makudin mafi kyan yake ne shi ya sa a nan hadisun sulaim bin amir ya ce so da yawa ina layin fa'unar a arabu wa wasa iri larabawan kawai suna amfanin idan suna yi wa da zai tambaya don da su kwanta wannan aya wani ba laraba kawai sai ce da Allah ya rasu kan layi zikira fil qur'an zikira fil jannati shajaratan wa lahu shawku a qur'ani an fara ta bishiya an ta yin aljanna shi ga shi wannan bishiyar bishiyar kaya shi ce magariya sai maza Allah ya ce a walai a kanan lawo ta'ala wa sidirin makadud ba ka ja ayar ma an ce magariya din makadudin ba wanda aka cire ainihin kayyata ta aka kaɗe kai to za a rasa ai inna Allah ja'ala makana kulli shawkatin sama yadda Allah ya sa aljanna wanda ku shirin magana duk kun kaya Allah zai mai da kayar daga mana kayan itace to abin da yasa Allah ya kawo sidrin mahdud bishiyar magariya wanda haka ne saboda ne saboda a jawo musu hankali su larabawa saboda su a garin su inda suke suna kan magariya saboda kamshin garyanta da dattin da suke fitarwa idan an wanke jiki ai idan ta suna da zafi suna son ta su ko kawata gidajen su yi amfanonuka da ita amma ba su da iko saboda su tasu sidurin barre da fili amma sun san wannan magani mai ganye mai kyau mai kamshi mai fitta da ciki suna nan a cikin albawari garuwan da suke albawari alladiyya ta kullu alba inda yake kusa da ruwa to sai Allah zai jawo hankalin su da abin da suke so a duniya da suke sha'awa sai Allah ya ba su da irin wannan bishiyar magariya Allah shi to akwai bishiyar magariya a nan amma mahdudin ba irin mata garin ku mai kaya wannan irin wanda ba ku da ita ce irin mara kayan da ta kan ruwa mai kyau mai kumfa mai kamshi to akwai ta a cikin aljanna la shauka fihi wanda babu kaya shine makhluqun da aka shiri wanda ku shi kaya wa ɗalhin mamdudin a gidan aljanna su abu abota dama suna cikin inuwoyi kayan marmari irin wani su irin na bishiyar magariyar nan wanda take da kamshi take da zaki take da ganye mai inuwa sannan kuma wa dalhin sannan da wata bishiyar ma ita ma mai ganyayyaki masu da yawa sai wani dalhin ya ce shajarul maut mafi yawan malaman tafsiri ta ce a tsalhu shajarul maut bishiya ce ta ainihin ayaba wannan tafsiri ne da aka zo shi daga abdullahi bin abbas da sai na aliyu bin abi talib allah ya kara musu yadda da yawa sun fi karɓar hindun nan da cewa shaidar limos amma shi ma ɗalibin a asalin ɗalibin ba ba bishiyar ainihin ayaba ba ce ba shi ma bishiya ce mai kamar ta magariya ne abun larabawa suna ce mata ummu jandal ina da suke ce mata ita wannan shaidar limos ne a kowane garin larabawa akwai sunan ma da suke gaya mata to shi ɗalibin bishiya ce wadda kamar bishiya ce ita kawai ta ni'ima saboda bishiyar wato a karan da ta tsaya a kai yana da kauri a kumbure yana da kauri sosai sannan kuma yana da tsaho a can sama kuma tana da reshe mai yawa reshen ta ganyayyaki ne a cikin masu yawa wanda sun sararrake wani a cikin wani duk inda ta ce za ka guri ne da ni'ima saboda karan da take kai yana da kauri kuma tana da tsaho tana da rassa da yawa kuma da ganyayyaki to duk idan ka za ga ta kwanto ta yi ni'ima saboda yawan ganye wanda ni'imar ta mai daɗi ce kamshin ta yana da wani Allah ya wawa yan aljanna irin wancan bishiyar magariya ne ita bishiyar magariya bayan ganyayyakin kayoyin ta da kuzari masu yawa ta aljanna cire kawai za a zama ayan marmari to bayan kuma bishiyar magariya akwai kuma bishiyar da yake mai kamshi kamshi ne da ita da inuwa kamar wace shajaru dalhi ita ce wannan dalhu din amma wasu kamar yadda muka faɗa su yi kawo a nan a cewa ɗalhin ɗin sahabban annabi da dama kamar sai na Ali bin Abi Talib kamar ainihin Abdullah bin Abbas sun ce ɗalhu ɗin a nan shajarul mawzini bishiya ce ta ayaba to da bishiyar ayaba ko kuma da asalin ita waccan bishiya mai reshe mai kauri ko yanzu akwai bishiyoyi wanda za ka ga bishiyoyi ne na ni'ima suna da karan da sabta a ciki na da kauri kuma suna da ganye mai yawa wanda ke kwantawa ya inuwa da yawa to shine irin su talh to akwai irin su aljanna ko bishiyar dabinan a bishiyar ainihin ayaba wanda yake mandud mandudin bil hamli wanda aka nauya shi bil hamli da ganyayyakin da aka dora mai suka wanda suka dauke shi din min asfalihi ila a'lahu tunda kasan shi har zuwa ainihin saman nashi nan ya fassara mandudin din da kamar wato wanda aka jajjera saboda shi asalin annadat annaduddu din nan yana mandudin daga nazi ne shi kuma yana nufin arros wato jerantawa kaga asalin fasar kamar wato wanda suke da ganyayyaki a jajjere wani bai tsaye ne bai kece ya wuce wani ba to ne sai ce ai a jere suke bil hamli an daddora musu ganyayyaki ne an ganyayyakin wanda suke a jajjere kansu daya tun daga kasa har zuwa sama shine bishiyar dabino masu ƴaƴa da yawa wa zillin sannan kuma aljanna suna cikin inuwa kaga ya adabtu tunda an ce ga bishiya ta magariya ga bishiya mai tsaho da kauri wadda ta ba su inuwa sannan kuma wa zillin ga inuwa wannan zai yi inuwa ce da ta bayu kenan daga shajaratul dalhi din wannan bishiyar tana ci tana ganyayyaki da masu fadi masu yawa to kaga za ta bada inuwa mai yawan gaske sai ce wa dalhi wa zillin to haka na suna cikin inuwa mamdudin inuwa mai kakkiya wadda ba za ta gushe ba ai zillun da'imun inuwa tabbatacciya to shi ma nan malamai suke tambayar cewa to inuwar mai cici tunda aljanna ai gidan aljanna babu rana a ciki to wannan inuwar mai inuwar za ta inuwantar musu ne da ce inuwa wato kariya daga haske da zafin rana kenan to gidan aljanna ko babu rana to wannan inuwar wace irin inuwa ce inuwar mai ce ce to malamai sun faɗi cewa inuwa ce wadda za ta rage musu ƙarfin hasken al'arshin ubangiji saboda aljanna aljanna da yan aljanna su koma tana kashiya tana karkashin al'arshin ubangiji shi kuma hasaken da yake zuwa daga al'arshi duk da aljanna tana cikin aljanna to hasan ya fi karfin su ba za su iya dauka ba to wannan inuwar bishiyoyin da ake faɗa din masu inuwa ba rana su kare musu ba a'a inuwa ce wadda za ta rage musu karfin za ta tace musu hasken al'arshi haske ya zo musu daidai irin wanda za su dauka to shine aikin da inuwa za ta yi musu a aljanna amma ba inuwa ce daga rana da kuma zafin rana ba a wannan inuwa ce ta daraja kawai to shine mamdudin inuwa din wanda yake ai da'imun wanda yake dawwamammiya la tasahu shamsu sabani inuwar duniya inuwar duniya dole in rana ta gusa za ga inuwar ta janye ko har Allah yake gaya mana alam tara ila rabbika kayfa madda zilla ko waga Allah yadda yake sa inuwar ta miƙe ba in rana ta yana ta yana ta tabran walau sha'a da Allah sakinan ko da Allah ya so sai ya tsaya rana abu daya inuwar ma ta tsaya to kaga inuwar duniya tana gushewa to amma wannan inuwa ta aljanna wa zillin mamdudin inuwa ce dawwammiya da'imin tabbatacciya da ba ta gushe ba sannan yan aljanna suna cikin wama'in da kuma ruwa jarin da'iman ruwa da zai ringa gudana har abada shi ba zai dauke ba maskubin ruwan nan mai kwarara almaskub in ji malamai almaskub min ghair ukhdud dai da sama ga ruwa yana kwarara to an yi masa wani jadawali an yi masa wani haddi wani hanya da wannan hanya yake bi to shi ruwan aljanna to yana kwarara ne ba tare da wata hanya yake bi ba ruwa ne kawai yake zuba ta ko ina ta kasan aljanna yana hudowa ta duk inda suke bukata akwai idanuwar ruwa da suke zubo musu wanda za su sha ba kuma wai an yi wani rami ta wannan hanya kawai ruwan zai ba kuma yin maskubin da ruwa aljanna maskubin wanda yake mai kwarara koyaushe za su same shi ba zai dauke ba kaga ni nan a cikin asbabun nuzul ya kawo mana hadisi ma yace bai haƙi ya fidda hadisi daga mujahid cewa kanu ya ajabuna bi waje kanu ya ajabuna bi waje su larabawa lokacin bin da yake burge su akwai wani dausayi wani gari a wani dausayi wata gona ce sunanta waje wadin fitsa'if wanda wani jeji ne wani lambu ne a tsa'ifa abin da yake ba su sha'awa a wurin zilaluhu wa ɗalhuhu wa sidruhu suna shan mamaki irin inuwowin da suke a wurin in ka shiga wannan dausayi inuwa ce ta ko'ina sannan wa ɗalhuhu irin bishiyoyinsa masu manyan reshe da inuwowi masu kamshi suna ba su sha'awa wa sidruhu da irin bishiyoyin magariya masu ƴaƴa masu zaki na wannan wadi laraba suna ba da labarin wannan wadi yana ba su sha'awa to sai Allah da ya tashi saukowa sai ya gaya musu to a aljanna akwai abubuwa na ni'ima irin na wannan gonar a suna tare da cewa sun fi su a daraja sun fi su a zaƙi sun fi su a ƙamshi jin Allah faɗa wa fi sidrin mahdudin wa dalhin mandudin wa zillin mamdudin wa ma'in maskub ga kuma ruwa yana kwarara ta ko ina ga ruwa nan na daɗi yana zuwa musu sannan wa faki hatin kasira sannan ga kayan marmari nan kasiratin kayan marmari iri iri masu yawan gaske kowane sunfi kamar yadda muka biya a sotar rahman kowane sunfi akwai irinsa mai daɗinsa da mai tsaminsa da sabon fudowa da wanda ya bushe kowane sunfi akwai irinsa ku shi ne nan ya haɗe kawai faki hatin kasiratin da kayan marmari masu yawan gaske masu yawa marasa iyaka faki hatin kasira da kayan marmari masu yawa la maqdu'atin wa la mamnu'a wannan sai Allah yana son ya nuna kayan marmarin nan da nima aljanna ba ta kare ba sai Allah ya kawo bisibatin nafi allati hiya ibaratun anil isbat da abin ka kore shi to ka tabbatar da kishiyar sai Allah ce la maqdu'atin ba za ta yanke ba kaga kai yana nufin dogumin biya ne saboda haka ma'anar za ta fi ablagu min a ce kawai wa fakihatin kasitin da'ima inda ta da kayan marmari da yawa wanda ba za su kare ba shi ma haka dai ma'anar ta tabbatattu to amma ma'anar ba ta cika ba kamar a ce la maqdu'atin saboda addu'an da cewa abu ba zai kare ba ana so a cire mai jin tsoron karewar ne to sai aka fashi jumla ce kayan marmarin suna da yawa la maqdu'atin wanda ba za su taba yankewa ba sai kawo siffar da labarin korewa ya fi kaiwa mutuka wajen nuna dawamasu la maqdu'atin ba za ta taba yankewa ba wala mamnu'atin ba za a taba hana saboda duk kayan marmarin da ka sani abin da ya tafi daka saboda a tabbatar da siffa saboda kuma a kabalta musu da ni'imar duniya duk wannan kamar yanzu wancan warin da yake ba shi sha'awa duk kayan marmarin ciki din akwai lokacin da in lokacin sa ya wuce za su yanke sai ce sai an jira sai lokacin sa ya dawo to haka an da ce musu da'ima tabbatacce ne to za su iya mayin tunanin to in tabbatacce ne wataƙila idan lokacin sa ya kare wanda zai biyo baya bai kai wancan kyau ba tunda ba a lokacin sa ya zo ba to sai ta alama qadwatin wannan ba wanda zai yanke ne a cikin lokacin shi ya kare ba dadin sa dai kowane lokaci tabbatacce ne sannan wala mamnu'a ba abu ne wanda za a hana musu shi a ce an ki ba su saboda ba su da kuɗin siya ba shine wala mamnu'atin bi samanin ba za a ce ba su da kuɗi a hana su ba wannan nasu ne Allah ce wa furushin wa furushin sannan kuma wa furushin gashin fudu kamar yadda muka yi a suratul rahman dai muttaqina ala furushin babairu habil istabra to Allah ce to wa furushin ga kayan mari sannan suna da manyan manyan shin fudu irin waɗanda Allah siffanta mana a suratul rahman irin wanda zamu zo cin gaba a suratul gashi Allah yake gaya mana su wa zarabiyu mabsusatu da manyan manyan shin fudu ababan shin fudawa ga yan aljanna to suna da wannan manyan shin fudun marfu'atin waɗanda aka ɗaukaka su ala sururin shimfiɗin ba a ƙasar ba an ɗaukaka su ne akan gadaji akan gadaji aka ɗora ba ya shimfiɗa ne da su zauna a ƙasa ba a akan gadajen su aka shimfiɗin suna a sama wa furushin marfu'a sai Allah ce inna an sha'ana hunna in sha'a to wannan inna an sha'ana hunna wa yake ba fa yana komawa furushin din ba a yana komawa al-ma'lumi min siyaq ne wato hankali zai baka tunaninka zai baka ka gaya akwai wani abu an ce an ba su wadata da abinci iri-iri da inuwoyi da kayan marmari wanda ba su kare ba ga wasu irin manyan gadaje da shimfiɗu na alfarma a kai to kasan suna da mata a aljanna kenan da za su ji ni'imar zama da su akan wannan gadajen hankalinka zai baka haka sallah ta ce eh haka ne inna an sha'ana hunna mu muka faran musu da su wannan matayen da za su rayu da su a gidajen aljanna saboda kaga ba fare su anan ba amma dai ma'lum ne min siyak ba wai inna an sha'ana wanda su shimfiɗin ba a matan su na aljanna wanda za su rahayi da su a wannan gadaje na aljanna ta ce inna an sha'ana hunna lalle mu ne muka kirkire su mu ne muka sabar da su su ma al-insha yana nufin al-khalqu wal i'ada dai a cikin insha abinda babu shi a kirkire shi da abinda akwai shi a dawo da shi dai a cikin ma'anar insha ko ce za Allah yake faɗa akan da da halitta summa Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah ko Allah zai ƙara dawo da halitta dawa ta biyu to ina an sha'ana hunna kaga ya hade kenan wato da matan aljanna na hurul in da matan mumine na duniya wanda su shiga aljanna sai to inna an sha'ana hunna mu ne muka fara musu da wannan mata ya mu muka halicce su muka samar da su isha'a mu muka samar da su wata iya samar wata kudura ai alhurul in me yasa ce isha'an saboda wannan wata iya samar wace wadda baka santa ba kai samar da ka sani dole haihuwa ake yi su ko dannan min gairi wilada ba su da uwaye da iyaye ba haifar su aka yi ba isa Allah ce to inna an sha'ana wannan insha mun samar da su wata iriyar samarwa ta musamman wadda ba ta hanyar haihuwa ce da ka sani ba haka su matan hurul aini su aljanna to saboda haka sai Allah ce to faja'alna hunna wannan fadin mutafarri'a ce anil insha tun da aka maka wannan samarwa ce ta musamman ka san dai samarwar duniya haihuwa ake kuma an haihu in an haifi 'ya'ya daga nan sun mame sannan kuma sai girma sai girma sai karuwa halitta to amma su waɗannan duk ba ake ba a yadda suke nan aka aka halicce su ba a halicce su daga an haife su daga ƙanana suka girma suka a yadda suke nan haka aka halicce su daidai wa daida ba su karo ba su ragu ba sai za a ce to faja allahun shi yasa sai muka sanya su bayan mun halicce su sai muka sanya su faja allahun sai muka sanya su suka zama na abukaran dukkaninsu mun daidaita su sayyar na hunna mun zama da su sun zama na abukaran dukkaninsu ‘yan mata ne budurwai ne babu wadda kamar yadda sautar ta faɗa lam yadda misunna in sun qabla hum walada ba wadda wani namijin ya taba aurarta ba wanda wani namijin ya taba kusantarta duk sababbin budurwan yan mata ne shine abukara mun saman musu da su da babu haihuwa da wata iri sufa samarwa kuma mun sanya su ga siffofin nan da za kana jin siffofin ka san to ba irin kowane ne bane faja'alnahunna abkaran sai muka sanya suka zamana abkaran suka zamana dukkaninsu ai azara dukkaninsu kowace budurwa ce kullama atahunna azwajuhunna wajaduhunna azara duk sanda mazan suka zo musu to za su same su a sababbin budurwai ba wanda taba debon su wala waja sannan kuma su ba sa jin radadin a ce kullun ana take kusantar su ana take bude budurcin su to babu radadi fajalnahunna abkaran muka sanya su duka budurwai ne uruban a turaban al'urub wannan kalma ce da take nufin almace almuta habbibatu ila zawjiha mace wadda take soyuwa zuwa ga mijinta jam'i ne na a gani bidan min ra'i wa sukudiha ko a ce uruban ko a ce urban jam'u arub wa hiya almutahabbibatu ila zawjiha ishqan lahu ita ce daga wasu sun ce daga irba ne irb wato mace algafila mace rafkanan na wadda bata san kwaya ba sai mijin wadda take da shagwaba haka malamai suka fassara shine algafila wadda tana da abubuwa wanda ba na halayya ta bane ba amma don ta jawo soyayyar miji shine algafla din to shine al'aru wata tana da siffa na yarinta ko na shagwaba amma ba na halinta bane ba na ta jawo soyayyar miji shine arubar dukkanin ta ce masu neman jawo soyayyar mijinsu ne ishkan lahudan sansa sannan kuma atiraban wannan ai jam'u tirbin ai mustawiyatin fisin in aka ce tirb wato abubuwa guda biyu almutasawiyani fisin wannan da yake guda biyu ne amma shekaru su kansu ɗaya ba wanda ya akan wani to mata aljanna duk ƴan mata ne dukkaninsu kuma uruban masu son mazansu ne masu yin ayyuka ne wanda za su yi na jawo hankalin mazansu da soyayyar mazansu sannan atiraban duk tsare ku ne ba wanda ta girma wata a shekara kaga ba za a samu sabanin hali ba ba za a samu fada ba ba za a samu rashin fahimta ba duk shekaru su daya kansu daya dabi'a su daya shine jam'u ta Allah ce faja'alnahunna atraba muka sanya su tsare ku li ashabil yamin wannan lamun ta li ashabil yamin lamun ce lamul iqtisas ce wato sifat sifatan li ansha'anahunna za a iya dagata ta koma ai inna an sha'ana hunna in sha'an mun fare su ne li ashabil yamin mun faru waɗannan matan aljanna ne mun fare su li ashabil yamin saboda ma'abota gidan aljanna ma'abota bangaren dama dinnan ko kuma auja alna hunna ko kuma auja alna hunna ko kuma wannan lamul ittisasi ce tana komawa faja alna hunna mun fare su mun sanya su mallaka ne li ashabil yamini mallaka ne su ga ma'abuta gidan aljanna saboda wanda shi Allah ya kawo lami saboda matan aljanna kenan su an bawa yan aljanna ne su an halatta yan aljanna ne su bi milkin labi zawat ka san duk mace tana halatta ga mutum ne da ɗayan biyu dai ko imma bi milkin wa imma bi zawat ko dai da aure da shaidu da waliyai ka ba da sadaki shine zawat ko kuma ya zama na bi milkin da mallaka kamar idan baiwa ce mutum ya siye ta a baiwa to ta halatta gare shi to su ma watan aljanna Allah ya mallaka musu ɗan aljanna ne su walaysa bi zawat bal bi milk sun same su ne da mallaka musu shi sa ya ce li ashabil yamin Allah ya mallaka musu su halaliyat ita can ayat da Allah yake cewa wa zawwajnahum bi hurin in ba wai aljanna Allah ya daura musu aure bane ba aure bane ma'ana wa zawwajnahum sai ma'ana ce zawwajnahum nan ma'ana sakarannahum wato mun hada su mun ba su to ja'alnahum abkara uruban atraban li ashabil yamin mun mallaka su ne mun fare su ne ga su ma'abuta bangaren dama wanda su ne 'yan aljanna din nan to su wane ne ma'abuta bangaren dama masu wannan siffa din sai Allah ce sullatun min al-awwalina wa sullatun min al-akhirin waɗannan ma'abuta daman fa jama'u ne min al'awwalina jama'u ne daga mutanen farko wasu zafin min al'akirina da kuma wasu jama'un daga mutanen ƙarshe kamar yadda muka yi a tafsirin jiya mutanen farko ana nufin al'ummomin baya da suka wuce mutanen ƙarshe kuma ana nufin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da cewa akwai wasu daga malaman tafsiri kurdabi ya kawo sun danganta ga sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda abubakar siddiq cewa wannan duk al'umma annabi ake nufi sunnatu min al-awwalina wa sunnatu min al-akhirina duk al'umma annabi ake nufi wato jama'u ne wayannan yan aljannan jama'u ne daga mutanen farko su da sahabban annabi da waɗanda suka biyo su baya na kusa kusan nan qurunul fadila wannan karnukan farko din nan sannan kuma wa sunnatu min al-akhirin da kuma wasu jama'un ma da za su zo a ƙarshen duniya saboda haka wannan samun darajoji din na aljanna ba abu ne da yake banci iyakar wanda suke zamanin farko ba har waɗansu ma daga waɗanda suke cikin al'ummar ƙarshe al'ummar yanzu kenan da wanda za su zo a bayan mu da nan gaba su ma a cikin su akwai wanda za su samu wannan daraja din saboda haka wannan tafsirin da aka rawaito shi sai na Abubakar yana nufin duka wannan sullatani din mutanen farko da na ƙarshen ai sullatani min ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam da kuma shine shine shine kamar hadisin nan da ainihin hadisin da muke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa Allah zai bashi Allah zai bashi waɗansu mutane daga cikin al'ummarsa wanda za su shiga aljanna ma ba hisabi babu kuba to wasu fasar wannan suratul min al-awwalina wa suratul min al-akhirin din waɗannan mutanen suna daga ciki mutane ne saboda a hadisin shi wancan hadisin manzo Allah sallama da ya faɗa haka bayan ya faɗa sai sai na Umar ya ce wannan hadisin a Ibn Kasir ya kawo shi a tafsirin shi da Ibn Kasir ya kawo shi a tafsirin shi amma shi ba ka wannan aya ba ya kawo shi a tafsirin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ya kawo hadisin to manzo Allah ya ce Allah ya bashi mutum 70 za su shiga aljanna daga suwa daga ainihin al'umma sa ba hisabi ba ko ba sai sai na Umar ya ce ya Rasulullahi ka tambayi ubangiji ya kara maka ce na tambaya istazattuhu fazadai na tambaye shi ya kara ya kara mu sai ya kara mu a kulli alfin 70 alf kowane dubu a cikin dubu 70 din nan to a wannan dubin za a kara su dubu 70 din sai na mai ce ya rasulullahi ka dai ne mu kari inna ummata kasir al'umma ka daiwa dubu 70 so dubu kenan kaga miliyan bakwai kenan al'umma ka to daiwa sai ya ce eh na ne mu kari ya kara kara mu ma kulli alfin 70 alf a wannan ɗin ma duk dubu ita ma ƙara dubu saba'in a kai sai na umar ya ce ya rasu lallai al'umma ka fasina da yawa wannan adadin fa al'umma ka tana da yawan gaske ka ne buƙat sai ubangiji sai sai sai maza a maza da sallallahu alaihi sai ga sai na umar kaga dubu saba'in an yi ƙarin dubu akan kowace dubu saba'in so uku ko an ce ne ƙari sai maza Allah ya ce kuma wasala ta hafanatin ko hasayatin min hafana min hafanatin rabbi sannan kuma ubangiji zai sa damansa ta kudura wanda ba san irin wannan hannu ba dan ba hannu ne irin na mutum ba sannan kuma ba gaba bace wanda siffa ce ta kyauta to Allah zai kuma yi wata kamfata da hannun kudura zai yi kamfata guda uku sai ce to wannan kamfata kuwa na san sai ta kara ɗi al'ummar nan har sai ta dangana da mutanen baya wa arzu an yi fin lawo burke ta humin a arabin har mutanen baya wanda ba su zo ba irin larabawan ƙauyen mintan nesa wanda ba su ma zo ba yanzu duk za su iya shiga ciki to wajen wani isi dalalin wajen kafa hujjar shi ne waɗanda suke gaban manzan Allah da wanda suka yi imani sun riga kowa da darajoji haka duk idan Allah subhanahu ta'ala ya wannan baiwar aka sa su a ciki Allah ya zaɓi sahabbai ya zaɓi makusantansu makusantansu a daraja kuma Allah ya wata kamfata ta rahama guda uku sai zala ce Allah zai cika da waɗanda ba su kai su ma a daraja ba wanda ba su zo ba kamar laraban ƙauye na nesa saboda ba su kai su ba to kaga tunda wanda ba su kai su daraja bane ba to haka nan har a cikin al'ummar ƙarshe ma akwai waɗansu mutanen wanda ba su kai na farko daraja ba ba su kai su kusa da annabi na lokaci ba ba su kai su ƙarfin imani ba to su ma za su samu rabu kamar yadda waɗannan larabawan ƙauye ba su ma zo ba amma Allah zai hada har a cikin su ne shigo da waɗansu su samu wannan cikawa ta rahama ubangiji din Allah ya samu daga cikin ahalinta to shi sa sai na baka fassara sunnatun min al-awwalina wa sunnatun min al-akhirina ya fassara shi da cewa dukkanin kilta sunnata ne din al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabu shimali ma ashabu shimal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ashabu shimal to da akwai kuma ma'abuta hagu kaga an ga faɗan ma'abuta dama da kashe-kashen su da magabatan su a alkhairi da kuma dukkan wanda suke cikin bangaren yan aljanna yan ahalin bangaren dawa sai yan halin bangaren hagu kafare ma asabu shi su kuma ka san me Allah ya tanada wa wannan kafiran wannan bangaren hagu mhm sai Allah ta fi samumin wa hamim fi samumin mhm a karanta في سموم وعمي عليهم نعمي لا يعبدون ولا كريم fi samumin wa hamim su kuma suna cikin fi samumin suna cikin wata iriyar iska mai zafi mai guba wannan samumin rihun hara iska ce mai zafi minan nari ta wuta tamfuzu fil masami wanda wannan take shiga kafofin jiki shine almasa wasu kuma sun ce min sum wa huwa allazi yaqtulu idza dakhala ko asum shine wannan abin da in ya shiga cikin abinci in mutum ya ci mutum shine asum ma yaqtulu idza dakhala fil jaw da abin da aka sa maka a abinci ko a abin sha in ya shiga cikin cikin ka zai halaka ka shine asamu to iskar tana da sinadari irin na asamu mujahid so da Allah ga yara nan kore su sun tsaya suna taimaka su gudu shine asamu to iska ce mai dauke da guba iska ce Allah ta dukulu fil masam za ta shiga kafofin jikin su ta ko ina iska kuma mai tsananin zafi shine asamu din suna cikin wannan iska kaga wannan yaki shiyanci mutanen dama wanda aka ce suna cikin inuwa wace inuwa ce fi sidirin makhdudin wa tsalhin mandud wanda wata bishiya ce mai manyan ganye da reshina masu inuwa mai kamshi irji a tsalhu shi yasa muka dauko asalin tafsirin tsalhu da laraba suke faɗa cewa bishiya ce mai katon kuturin jikinta kato ne tana da tsaho tana da manyan ganye saboda ba da inuwa mai kamshi shi yasa muka dauko wacce fasarar muka warar jihar da ita fiye da fasarar cewa inuwar a bishiyar ayaba ce kaga saboda haka ya kalubalanci fi samumin ita kuma wannan su kuma wa'annan mutanen hagu suna cikin wato ainihin rihun hara wata iska mai tsananin zafi kaga sun samu mukabala da wancan kenan fi samumin sannan kuma wahamimin ga iska mai tsananin zafi ga kuma ruwan zafi wanda makaranta a baya dai ma'un shadidul harara ruwa mai tsananin tafarfasa sannan kuma wa zillin min yahamu yadda yan aljanna amma abota bangaren dama suke cikin wa zillin mamdudin suke cikin inuwa wajen ba ta yanke ba su kuma wanda suna cikin wazillin suna cikin wata inuwa min ya hamumin inuwa ce amma ba inuwa ce ta arziki ba inuwa ce wadda yake min dukhanin shadidu sawad al yahmum kalma ce daga al humama wal humama shine ad dukhan wato hayaki wanda yake tashi bakin hayaki shine al humama to yahmum wato hayaki ne wato inuwa ce wadda amma ba inuwa ce mai amfani ba inuwa ce wadda bakin hayaki ne ya turniki kamar yadda idan an yi gobara ta gidan mai ta man fetur in kalli sama za a ga wani irin bakin hayaki ne mai duhu mai ɗauke da zafi to shine alhamu wanda ya taso daga wannan bakin gawai to irin wannan hayakin shi zai inuwantar da su a wuta shi yasa sai Allah ce labaridin wala karib wato wanda an cire masa dukkanin sifatul sifatul zil duk inda inuwa take akwai sifa guda biyu inuwa tana dauke da sanyi ai wanda sanyin nan zai sanyaya gurin maimakon a ji zafi sai a ji sanyin wannan inuwa din shine sifar inuwa sannan sifa ta biyu inuwa tana da sifa ta alkaram duk abin da ce alkarib kuwa shine huwa alajwad min kulli nau'in duk abin da ce wannan abu ne karib to wanda a wannan nau'in yafi komai kyau yafi komai dadi to inuwa tana da sifar karam saboda tana da dadi tana da sanyi tana da sa kwanciyar hankali shine to amma wannan inuwa ta yan wuta inuwar hayaki ita labari da duk siffar inuwa babu saboda ita dai babu sanyi sannan wala karimin sannan babu wani abu na mutunci na jin daɗi ka gairi himin da zilal ba irin sauran inuwa bace ba la karimin hasanul manzar babu wani abu na karamci na jin daɗi kamar sanyin rai kamar samun nutsuwa duk babu a cikin wannan inuwa sai azaba
إنهم كانوا كما عبد Mhm.
وكانوا يصلون على البيت الحبيب Mhm. wa kanu وكانوا يقولون آمنا بنا ربنا وإلهنا وقومه Allah ce to ga sunan yan wuta a cikin wannan zafin da cikin iska mai zafi a cikin inuwa ta wuta inuwa ta hayaki ta ce me ya kai su wannan sai Allah ce innahum kanu qabla zalika mutrafi dalilin da ya kai su wannan saboda su wannan kafirai kanu qabla zalika sun kasance qabla zalika kafin wannan lokacin shiga wutar sun kasance fi duniya a duniya mutrafina sun kasance mani'imta muna'amuna suna cikin ni'ima la ya ta'abuna ba sa shan wahala fi da'a ba sa yin da'a wa kanu yusirruna 'ala al-hins al-'azim sun kasance suna dawwama ai ba sa ciruwa 'ala al-hins suna dawwama akan babban zunubi azan ba babban zunubi al'azim mai girma ai ashirk shine shirka wa kanu yaquluna sun kasance a duniya suna cewa ai za mitina yanzu in mun mutu wa kunna turaban bayan mun mutu mun rindige mun zama kasa wa izaman sai kasusuwa a inna la mab'usun yanzu ko za a iya tashi mu bayan haka ta faru awa ba unalawul to wannan anan akwai abin lura Allah ya faɗi abin da ya kai su ga wannan azaba sai ya faɗi abu guda uku innahum kanu qabla zalika mutrafin a duniya tana cikin ni'ima da jin daɗi wa kanu yusirruna ala al-hinsil azim kuma sun tabbata akan zunubin shirka wa kanu yaquluna ai za mitna wa kunna turaban wa idaman inna lama ba'usun kuma sun kasance yunkirun al-ba'as kenan ba sai da tashi ba to wannan siffa guda biyu din shine kai su ta wannan babu kokonto siffar al-israru ala al-kufr su kafirai ne al-hinsu yana nufin azzam zunubi babban zunubi ko kamar shirka inna shirka la zulmun azim sannan kafircewa ranar tashi kafircewa ayoyin qur'ani ne kafircewa wahayi ne kafircewa kudura Allah ne kaga waɗannan zurban lalle za su kai mutum wuta to abun duba abu na uku shine abu na farko da Allah ya fara faɗa shine innahum kanu qabla zalika mutrafin sun kasance a duniya suna cikin ni'ima kowa ko ya san mujarradin ni'ima ba zai kai kauta ba saboda ai kafiri ne ba ma a cikin ni'ima sannan mumini nawa ne yana cikin ni'ima wadda kafirai ba su same ta ba yana cikin jin daɗi ko ba zai shiga a ce mai dan wuta ba saka mujarradin ni'ima al-itiraf ba ka wata wata matsala da shi kuma mujarradin jin daɗin duniya da samun ni'ima na duniya ba zai sa ya zama dalilin shiga wuta ba to amma nan abin da sa Allah ya kawo shi sai Allah ya fassara shi da cewa sai malamai suka fassara cewa wato wannan al-itiraf din wannan ni'imar ta dauke su ne ta kai su ga abu guda biyu ni'imar ita ta kai su ga karyata annabi ta hanyar mai izgil saboda ai kullun qur'ani yana gaya mana wannan kafiran suna danganta addini da cewa wanda suka bi su kaskantattu ne ba komai ba a nomi da laka wata ba akal arzaluna abinda kullum sai fada kenan wayannan mutanen kaskantattu waɗanda ba kowa ba ma da raka tabaka illa wa ma da raka tabaka illa allazina hum araziluna ba wanda yake tare da annabi sai kaskantattu sai talakawa mu bi shi to kaga ni'imar ta sa sun istizai da annabi so daga wannan ni'imar lallai ta zama nasila na aikin kafirci kare ta annabawa kaga ta kai su ta sannan kuma ni'imar nan ta sa sun nutsu da duniya sun ga cewa wannan ni'imar ta ishe su ba sa neman lahira kamar yadda Allah yake faɗa a innal ladina la yarjuna liqa'ana Allah ce waradu bil hayati dunya sai ce wasma annu biha waɗannan kafiran da ba sa tare da su gamu da Allah waradu bil hayati dunya su rayuwar duniya ta ishe su ta ishe su ta yi musu sai Allah ce wasma annu biha so daga sun sake sun sakankance duniya kawai ta ishe su jin daɗin ta yayi musu ba sai an yi na lahira ba to haka wannan ni'imar ta haifan musu da me da yin izgili ga da'awar annabawa da kuma yin izgili da mu'minan da suka ba annabawa suna kallon su ba kowa bane ba sannan wannan ni'imar ta sa sun gamsu da duniya basu ma basu ma bukatu ba ko da lahira ba su san lahira to kaga ni'imar ta zama da sallar zuwa ga azaba shi sa qur'ani yake fadan innahum kanu qabla zalika mutrafi su suna cikin ni'ima ne ni'imar da ta sa suka yi wata raire da lamarin Allah suka ibin Allah kamar yadda Allah yake faɗa ma a can ammudassir ko wazarni wal mukazzibina ulin na'amati umma hilu ka banna da wadannan masu tsarta farko ulin na'ama wanda suke cikin jin dadi jin dadi yasa suka yi wasu rere to abu na gaba wanda yake shine abin tambihi shine mahallul ibra daga wannan din cewa to hatta ga shi mumini duk da ni'ima ba laifi bace duk da jin dadi ba haramun bane to ya kula ya zama yana da taka tsantsan kada ni'imar duniya kada arzikin duniya shi ma ya sa ya wasu rarrai da harkar lahira wannan shine sirrin kawo sunan ni'ima din ni'ima ala haddin zatin ta ba abin da za ta sa Allah ya ki maka na rahama amma za ta iya maka sila idan jin dadin duniya da ni'imar duniya suka sa sai mutum ya manta da lahira sai mutum ya wasu rarrai ki bayar da haƙƙin Allah sai mutum ya ga duniyar ma ta ishe shi ko bai faɗa da baki ba amma zamanin aikin da yake aikatawa aiki ne na baya tsoron haɗuwarsa da Allah to wannan ni'imar ta zama da irin ta kafirai ni'imar da ta kai shi ga wuta amma idan ya dauki wannan ni'ima din ya sa ta a mahallinta yayi aiki mai kyau to wannan ni'imar za ta kai shi aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi sahihi cewa la hasada illa fisnatai babu hasada a bar yabo hasada mai kyau sai guda biyu rajulun atahu Allahu al-ilma ko atahu Allahu al-qur'ana fa huwa yaqumu bi ana alayhi mutum ne kaga Allah ya bashi alqur'ani ya bashi ilimi musamman alqur'ani kaga wannan mutum yana tarattala qur'ani yana yin salloli da qur'ani to wannan yin hasada na yin buri ina ma wannan ni'imar ne na same ta wannan ya halatta zaka iya yin burin wannan ne kace ina ma wannan nan yadda ya gunnanci a Qur'anin nan ina ma na samu wannan ni'imar wannan manzo Allah ya halatta shi sannan kuma wa rajulun atahu Allahu al-mala sai kuma wanda Allah ya bashi tarin dukiya manzo Allah ya ce fa huwa yusalliduhu ala halakatihi da ya samu tarin dukiyar nan sai ya zama na amma Allah ruko ya bashi saboda ka raba shi yake yi akan mutane manzo Allah ya ce yana tarbawa dawo da hau kullum bayarwa yake yana sa shi inda Allah ya ce a sa to wannan ma mutum yana da damar zai iya yin buri ce ina ma ni Allah ya ba tarin dukiya irin na wani nake yin aikin alheri irin na wani ni ma nake rabawa wannan shi ya halatta ka gani saboda haka ni'ima anan ni'imar da ta sa a kaucewa hanyar Allah ita Allah yake faɗa innahum kanu qabla zalika mutrafi wayannan kafirai a duniya mani imtani ni'imar da ta sa su gamanta da Allah wa kanu yusirruna ala al-hinsil azim kuma sun kasance suna dawwama akan babban zunubi alhinsul azim Allah ya musanta shi da al'azim saboda me yana nufin shirka ba saboda karka dauka alhinsul azim yana nufin laifi na zunubi laifi na zunubi kowane iri ne ko kabira ne kamar shan giya kamar neman mata wannan duk kabira ne to wannan shi baya sa mutum baya tabbatar da mumini a wuta kuma baya sa kai wa mutum hukunci da cewa shi yana wuta inda mumini ne sai sai Allah ce wa kanu surun ala alhinsi tace alhinsul azim saboda ya nufin laifin na kafirci yake nufi ba wai laifin imani ba idan mumini ne yana laifi ko bai girmansa ko bai tuba ba idan ya mutu to baka sani ba dan wuta ne ko dan aljanna saboda yayi kalmar shahada saboda ya yarda da Allah kuma yana sallah mumini ne wadan laifin in Allah ya so sai ya saka mai ya mai hukuma akai in kuma Allah ya so sai ya ce ya yafe masa in ya so wannan shine aqidar sahihiya ko eh man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih duk wanda ya mutu yana aikata zunubi ko wani iri ne to bawa ba zai iya cewa wannan bawan dan wuta bane ba tsakaninsa da Allah ne sai dai idan mutum ya tuba to wanda sai a bai kyawun to sai a ce dan aljanna ne muna bai kyawun zato da rahama amma an bai tuba ba to tsakanin mu sai mu shiru sai mu ce amruhu ila Allah shi da Allah to nan wannan zunubin da Allah yake faɗa shirka yake nufi wanda suka mutu akan kafirci duk girman rahama Allah ba ta same su ba innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi sun ba matu hom kufarun sai Allah ce fa lan yaghfira Allahu lahu wannan Allah ba zai iya yafewa ba ka wanda ya mutu akan kafirci amma duk abin da ba wannan ba Allah zai iya yafewa wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman inna lamab'usun sun kasance kafiran nan bayan kafirci kuma suna hada da aiki mara kyau shine inkarul ba suna cewa idan mun mutu mun zama na kasa mun zama na kasusuwa a inna lamab'usun yanzu Allah zai tashi mu za a tashe mu a lahira wannan istifhamu inkar ne tambaya ce ta musu kamar kamar yadda na faɗa jiya a cikin tambayar an dan jefa ma shakku eh a cikin tambayar su kafare sun jefa mai yi shakku yanzu a ce mutum ya mutu bayan ya dau shekaru aka bude kasa za a ga ya zama kasa kasusuwa sun diddige kuma a ce za a dawo da shi kaga sun jefa wa mutum shakku to Allah zai ba su amsa Allah ya ce awa aba'una lawwalu yanzu shin har iyayenmu na farko iyayenmu na can baya baya bi fatih ilwawi awa ba awu ba awa lil adifi ko dan ay adifi wato a inna a wa abauna wa wista adifi kenan eh lil adifi ala al hamza lil istifaq wa fi zalika wa fi ma qablahu lil istibat wato kamar yadda Allah bada zalika raf'un ba'id wannan abu ne da kamar nisan shi ya kai a ce mutum ya mutu kai wannan mutum yarda da gyada shi wannan hankali abin yayi nisa a ce mutum zai iya dawowa wannan fa a tunanin shi kafirin da ke musu eh tashin alkiyama wa fi qira'atin bi sukunil wawi ko wata qira'a kuma au aba'u al awwalu alafan bi au eh Allah ya wal ma'dufu alai mahallu anna kenan wato an yi adafi akan a inna kaga akwai inna lama ba usul au inna aba'una lama ba usul ko wa isma ta yace to ba su amsa ka ga musu qul innal awwalina to nan Allah zai bada amsa al'ada qur'ani in Allah ya kawo shubhar su Allah yana hanya guda uku Allah subhanahu wataala wani lokacin in ya kawo shubha sai Allah ya ba su amsa da wani daga cikin aikin sa yace ko ni nake kawo ruwa ma ya raye kasa dan su gane ko kuma ce ni ne halce ku daga babu ku da farko wanda ya halitta farko zai yi interview dan su gane Allah yana bada amsa a wani gurin kuma Allah baya ba su amsa Allah yana yin musu iradi amma iradi din na ban tsoro ce Allah ya ki ba su amsa shi to shikenan haka dai ba zai hana a yi ba amma za ku shigo ta a ranar lahira saboda kun karyata to a nan Allah zai irin wannan Allah zai ba da amsa ta hanyar iradi zai gaya musu za a yi amma ba ta ya zai ba sai ya ba su amsa ta hanyar ban tsoro za a tashe ku kuma za ku shiga wuta tunda ba ku yarda ba dan ya zama da ban tsoron ko zai ja hankalin su su ba a wani gurin kuma Allah sai ya ba su amsar ya faɗi yadda zai tashi din to a nan Allah zai fara ba da amsa amma an ɗariƙi tahziri lahum zai ba su tsoro wata hadid zai ba su tsoro da irin azabar da za a wa wanda yake irin wannan alahira sannan bayan ya gama ba da tsoron sai kuma Allah su abubuwan ma da dama na ban mamaki wanda suna kalla wanda Allah zai ba da afara'itun ma tumnun afara'itun ma taharusun da Allah ya ba su amsa ga kaza ga shiga yadda kai to duk yadda Allah ya wancin ayyukan ɗaya yake da dawo da ku to amma kafin Allah ya ba su amsa akan wannan shubhar Allah zai fara ba su amsa ta ba su ban tsoro eh ta Allah ce ku sani kul annabi ka gaya musu wato saboda girman laifinsu to sai Allah sai ya dawo da fi'ilin kul wato dai zamana wannan magana ce ta musamman ka kame su kai da su ka gaya musu ka gaya musu wannan amsa ya manzon Allah ka gaya musu ce kul gaya musu ka ce innal awwalina wal akhirina to ba wai iyayen ku na can farkon duniya ba dukkanin mutanen farko al awwaluna fil khalq mutanen farko tun daga annabi adam farkon halitta kenan wal akhirina ba ma kuma da mutanen da su zo bayan ku har ƙarshen duniya ma duka waɗanda ba su zo ma za su zo za su rayu za su mutu dukkaninsu la majmu'una duk Allah zai tara su tashi tsara na alkiyama me yasa Allah yana misalin saboda Allah ya nuna musu tashin na kawa ba fa abu ne mai wahala ba idan su suna ganin wai iyayensu ne ba su tashi ba to dalilin rashin tashin shine lokacin tashin ne bai yi ba sannan akwai ragowar mutanen da ba a gama raya duniya ba sau da su iya tunaninsu inda ana tashin nan da iyayenmu na baya da mun ga sun tashi ai to amma tun sun tafi ba mu ga sun tashi ba to saboda haka yadda suka tafi suka lalace a bayan kasa mu ma haka zamani zai zo mu lalace a bayan kasa duka ba tashi to sai Allah ya ga wasu dalilin da yasa ba tashi iyayen naku ba lokaci ne bai ba shi yasa Allah ya ce da ku da iyayen naku duk za a tara ku a rana daya shine lokacin bai zo bane sannan sai Allah sai ya gayyato waɗansu mutanen ma da su ba su faɗa ba su ne mutanen ƙarshen duniya don Allah ya ba da amsa da kalmar lama jimu'u salata da mutanen farkon da ba a tasa ba bayan su da waɗansu ma da nan gaba za su zo ma duk ba su zo ba su ma za su zo za su mutum za su zirdige din amma dukkanin su lama jimu'u wannan majimu'una ai baki ɗaya su za a tara su ma'ana lama hashuru na ajma'u wannan majmu'u din yana nufin za a tattara su ai jami'uhum dukkanin su Allah zai gama su zai tashe su a lokaci daya lokacin ne bai ci ba yi ba to za a tara su sannan kuma za a fara tashin iyayenku a musu ranar alkiyama daban mutanen karshe su zo su ma ƙara tashe su a musu alkiyama daban ba alkiyama ɗaya ce to da mutanen naku iyayen naku na farko da ku da waɗanda su zo a nan karshe sai an gama rayuwar duniya ake kiyama to ba gama duniya to sai an gama da na farko da na ƙarshe duk sun gama to la majmu'una duk Allah zai tattara su duk ya hada su wannan majmu'una Allah zai aila mahshuruna jami'an Allah zai tashe su baki ɗaya a tattare ba daban-daban ba sannan majmu'una din nan ila miqati yawmin ma'lum majmu'una din nan a an sa masa ma'anar kaga ita aka ce majmu'u kamata a ce majmu'una fi amma sai ta addada ila wata ce majmu'u na fi yaumi kaza ko za a tara su a ranar kaza amma sai ya ta'adda da ma'anar majmu'u na ila za a tara su zuwa ranar kaza to nan an sa majmu'u da din majmu'u da din ne ma'anar wato a ma'anar abin nan abin da yake tadmini a larabci da majmu na kasa tuno kalmar da nake son fada wato da ana nufin za a tattara su duka Allah zai gama zai tashe su ila ya miƙa ta yau zai tashe su a ranar zuwa ranar miƙati yawon ma'alum zuwa miƙati na ranar yau ga kalmar da nake nema an sa majmu'u da ma'anar sauku ai la masuquna saboda inda ba a sa ma'anar sauku ba da Allah sai ce la majmu'una fi yawm fi miqatin ma'lum za a tattara su saboda majmu'u tana ta'adda da fi amma tun da ce majmu'una ila wato la musaquna kenan za a tattara su a tara su a kora su ila miqatin ma'lum a kora su zuwa taron da za a yi na ranar kamar da Allah ya faɗa ushurul ladzina zalamu wa azwajuhum ko kuma kanu ya'buduna min dunillahi fahaduhu za a tattara su duka a kora su to duk za a kora su ila miqati zuwa lokaci na yawmin ma'lumun ranan nan a bar ambato a basawa lokaci ko yawmul qiyama duk za a tara ku a ranar kaga nan Allah ya faɗi me yasa ba ya kiyama ba saboda sai an tara duniya ne duka za a yi sai an gama rayuwar duniya an gama haduwa sannan za a dan a saka wa kowa to za a tara kowa da kowa da na farko da na ƙarshe ne a ranar shi yasa ba a yi ba har yanzu saboda ba a gama rayuwar duniya to idan an tashin alkiyama saka wannan jumlar summa innakum ayyuha daluna zai zama kamar i'tiradi ne an yi i'tiradi ne da abin da zai faru ba tare da an gama faɗan abin da za a yi ranar alkiyama don ba to nan gaba Allah subhanahu wataala zai faɗi wato ta yaya Allah zai tashe su din kamar yadda shine shubha su ta biyu ya za a yi bayan sun zama kashi sun riddige a tashe su tare da iyayensu to kaga Allah ya fara bada amsa zai tashe su da iyayen nasu amma sai lokaci yayi to amma kafin Allah ya faɗi ta wace hanya zai tashe su to sai Allah ya kawo jumla ta itiradi wanda zai dan faɗi wani abu da za a yi ranar alkiyama dan a ba su tsoro sai Allah ya ce summa innakum sannan kuma ku sani ku dinnan ayyuha dalluna wato wannan kenan summa innakum har yanzu wannan yana cikin maqulul qawl da aka ce qul innal awwalina ka gaya musu to shi ma wannan summa innakum din duk yana cikin abin da aka ce annabi ya gaya musu ka gaya musu ka ce musu ku dinnan ayyuha dalluna ku dinnan waɗannan waɗanda kuka bata almukazzibuna waɗannan masu ƙaryatawa da ranar tashin alkiyama din ku sani in rana ta zo la'akiluna tabbas wallahi wannan lamun kasar ce wallahi ranar za ta zo kuma za ku zama za ku dinga ci bin shajarin za ku dinga ci ne a wuta in kun shiga wuta min shajarin daga wata bishiya min zaƙo wadda wannan bishiya din min zaƙo daga wani itace wani bishiya mai suna zaƙo wannan bayanin lishajar la'akiluna min shajarin min zaƙo ko na an kawo min guda biyu min ta farko malaman lugha ta ce mata min ibtida'iyya wato za ku dinga ci ne min ibtida'iyya daga wata bishiya ba wannan min tabidiyya ce min ibtida'iyya ta fara magana za ku dinga cin da wata bishiya wannan kuma ta biyu min shajarin min zaqum wannan min ce bayaniya ba tabidiyya ce ba wai bishiyoyi ne da yawa a aljanna a cikin wuta amma ta zaqum din za su ci ba a'a wannan shajarar din ko zakum din bishiyar ita ce zakum din zakum din shine shajarar din saka la'akil min shajarin huwa zakum shine min bayaniya za ku dinga cin a wuta daga wata bishiya wanda wannan bishiyar ita ce zakum ita ce wannan bishiyar da Allah yake fada idan sun ci ita ba ta wuce makogaro ba sannan ba ta fito ba ita tana tsayawa a makogaro ne ta tokare makogaron da azaba ta kakkai ta yayyaga musu makogaron su shine waccan gwada aman zagu satin wa azaban aliman to za ku dinga cin wannan bishiya din min zakkun bishiyar zakkun gashi ba ta da ta ce famali u da min halbudun idan kun tashi cin wannan bishiyar haka za ku dinga cika albudun za ku dinga cika cikin ku min ha daga wannan bishiyar ta zakkun din haka za ku dinga cika cikin ku da ita Mhm. wannan an koro shi ne sika magda ta'ji kamar Allah yana bada abin mamaki ne wanda yake cikin azaba yake cikin wuta ina ke da cin wani abu ma to wannan ta'ajib ne wanda aka koro shi dan abada wato abun mamaki ta rafa da wannan azabar sai an hada musu da abinci amma fa abincin ba wai abinci ne na maganin yunwa ba abinci ne na azaba shine abincin da zai zo ya musu makaki a makogaro shi bai wuce ba shi bai dawo shine zakko sannan dan wani abun mamaki sai alfa mali'una min albudun haka za su dinga cika cikin su da wannan abinci na azaba eh fasharibuna dan kaga abincin da ya tokare makogaro kamata ya dawo ko kuma kamata yayi in ya shiga ciki ya zama na abincin da zai maganta musu yunwa ko ya rage musu dama sai Allah ce a'a wannan abincin da kawai na azaba zai cika samu cikin su ne da azaba wanda aman za ku satin wa azaban alima Allah ce fasharibuna alayhi min alhamim kuma in sun gama ci za su sha ruwa amma ba shan ruwa na jin dadi ba za su sha min al-sharibuna alayhi min al-hamim za su sha akan wannan zakko din al-ma'kul da suka ci za su sha min al-hamim daga tafasasshen ruwan zafi na wuta shi wannan ruwan zafin shi ma irin abincin ne abinci ne kamar da Allah ya faɗa wancan da'aman zagu satin zai makale musu to idan ya makale kaza ta yafa mal'una min halbudun kaga ce to ya kuma an ce ya makale a makogaro kuma yace cikin ciki to bayan ya makale a makogaron kuma za a tura musu cikin cikin nasu da azaba ta yadda zai zai zai zai farka makogaron da shi da makogaron nasu duk su fada cikin cikin saboda azaba saboda irinsa irin ruwan da za su sha idan sun gama ci kuma sai a ba su ruwan zafi wanda shi ma ruwan zafin ba sha za su cikin jin daɗi ba Allah ya faɗi cewa wannan ruwan zafi ne wanda ya tajarra'uhu wala ya kadu yusigu ruwan zafi ne wanda idan sun sha ko a min ma'in sadidin da lafa ruwa ne mai kamar kamar idan mutum ya yi rauni za a ga gurin da jini da ruwan naman mutum ya haɗu ya ba da ruwan da ake sa golando to ruwan azabar jikin yan wuta shine ma'un sadid to shi za a tafasa a ba su shisha idan su sha lafiya ya tajarra'uhu wala ya kadu yusigu za su kwankwada bisa ga dole amma ba za su taɓa jin daɗin sha ba wa ya ti ilmautu min kulli makanin ku wa mawa mai mayyit duk azabar da idan mutum ya shata zai iya mutuwa to wannan azabar za ta sauka ka dan wuta sa ko ta ko ina zai ji mutuwa ta zo masa amma ba zai mutu ba Mm. to shine wannan ruwan da Allah ya fasharibuna alaihi min alhamim bayan sun gama cin wannan itacen mara daɗi sannan za su kwankwada musu ruwan zafi fasharibu da shurbal him za su dinga shan wannan ruwa shurbal him za su dinga kwankwada irin sha ifatihi shi wa zammiha ko sharba ko shurba irin sha na alhim na raqumi al-iblul idash jam'u hayaman kaga ne ce jam'i ne na hayaman wanda yake mai dimuwa wa haimalul unsa idan mace ne sai a ce haima ka adishanin wa adisha ko namiji a ce adishan mai jin kishirwa mace a ce adisha kaga shi ma nan alhim a ce haiman namiji haima mace to amma sun fasa ce a wannan alhim din wato ba sifa ma mutum bace sifa ce ta al-ibn al-him din akwai wani ciwo da ake ce masa al-huyam wannan ciwon idan ya kama kayan cikin raƙumi kayan ciki sai suke ribewa kamar ulcer a gun dan adam idan dan adam ulcer ta kama shi tana kaiwa gabar da tana tsinka masa hanji saboda ainihin ribewa gurin yake yi kamar yadda likitoci suka faɗa ya zama tsinka mai hanji to raƙumi yana da irin wannan ciwon shine huya sai ya dagargaza masa kayan ciki to in ya dagargaza masa wata hanji ta taffashe to sai ya zama na raƙumi duk yawan ruwan duniya zai dinga shan sa ba zai koshi ba yayi ta sha kuma san da yake sha din azaba yake ji amma ba zai iya daina sha ba raƙumin saboda yana wata jin kishirwa tare da kuma gashi yana shan azaba sannan kuma ba zai koshi ba shine alhuya wannan raƙuma ne sai gama da wannan ciwon to sai Allah ya kawanta to ƴan wuta haka za su dinga shan wannan ruwan tafsashe kamar yadda kaga wannan raƙumin mai wannan ciwon wuya mu din ruwan yana sauka akan wannan gulandan a cikin sa ya nemi azaba kuma ba zai iya daina sha ba saboda kishirwa gashi kuma ya jin zafi to haka ƴan wuta za su dinga kwakwada wannan ruwan tafsashe yana tsinka musu kayan ciki ko ba sai daina sha ba fa sharibu da shurbal him ala ce hadha nuzul Allah ce haza nuzuluhum wannan shine masaukin su an-nuzul ay ma uidda lahum shine masaukin su an-nuzul shine ma yu'addu lid-day idan zaka yi bako ai akwai dan abinci da kake tare da dake ce masa dan gara ta bako kai wani bako na musamman zaka dan yi abinci na daban da za a ajiye masa ko kamar da Allah ya faɗa a ɗan aljanna lakin ladin taqaw lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah ko suna da gara masauki abinci ne mai kyau da awwa na aljanna da aka tare da to su wannan azabar shine gara su suna zuwa wuta shi zasu tarar shine abin maraba su kuma shine abu jisu na kullum a wuta sai Allah sai haza nuzuluhu wannan ka gaya musu su masu kin tashin alkiyama wannan shine garar da za a yi musu sai shiga wuta na abinci yawmad dini ranar tashi ranar alkiyama mhm nahnu khalaqnakum nan za mu tsaya nahnu khalaqnakum fa la tusaddiqu nan sai Allah sai ya rufe wannan labarin da nahnu khalaqnakum saboda audiyu saboda ya koma ya gama itiradin ya gama bada labarin abincin su a wuta wannan jumla ce mu'tarida shi jumla mu'tarida shine jumlar da ba akan da ake yin labari ba amma sai a ganimanci lokacin sai a maza a jefo saboda ta dace da gurin kamar akwai misalin ta da yawa amma a kurkusa a gurguje kamar a yanzu idan idan kana jin rediyo ko ana yin wani shiri a rediyo ko ana yin wani labarai a rediyo to zaka ji yan jarida suna yin haka ana cikin yi sai ka ji an katse sai a ce jama'a ga wata muhimmiyar sanarwa sai a sa ta yi sanarwa ta minti daya ana gama sai a koma wancan labarin da damar lokacin na labarin ne wannan shine itirar saboda yanzu an ganimanci an san hankalin mai sauraro yana jin wani abu sai a yi maza a jiho masa wannan labarin kamar yadda Allah ya bana a sura ta Ali Imran Allah yana bada labarin abin da ya faru a Uhud da Badar ko Allah yana fadan cewa bala in tasiru tattaqu wa yatukum fawrim hada yumdidukum rabbukum ko bi amsa wa ma ja Allahu illa bushiri wal tatma'in gashi nan da Allah ya zama labarin nan laysa lakum al amru shay'u aw yatuba alaihim Allah ya ta bada labarin fa Badar da Uhud da ya bada labarin ana cikin labarin sai Allah sai ya tsaye da labarin sai Allah sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adafa mudha'afa ana cikin labarin yakin badar ba magana halal da haram ake ba kawai sai Allah ya tsere ce la ta'kulu riba adafa mudha'afa kuma yana gama fada wata kunna halalla kun tufulu wata kunna latu idal kafirin wa adiu Allah wa rasula sai kuma ya koma labarin badal din dan a can zaka ji kuma labarin in yamsaskum qarhun faqad masal qauma sai ya koma labarin badal wannan me yasa saboda yanzu mai sauraro hankalinsa ya taho kan labarin nan ka da wani yaki ba mutane ne mafi mala'iku ne suka suka yaki hankalinka ya taho kan labarin to amma kana da wata matsala da kake so a hana ka to sai aka yi maza ka dakatar da labarin sai a ce dan dakata ya kamata fa ka daina yin kaza na riban nan inda ka gama lafiya tunda an san hankalin ka nan to da aka baka labarin sai Allah sai ya koma ya cigaba da labarin yaki to nan ma Allah yana bada labarin ba sai da zaran lahira ba suna musun ya za a ce bayan mun mutu mun rididdige ta ya Allah zai tashe mu mu da iyayenmu sai Allah ce ai Allah zai iya tashin ku da ku da iyayen naku na farko da na karshe za a tara ku a tashe ku a wani rana to kamar hankalin su ya zo su ji ta ya za a tashe su sai Allah ka yi tiradi sai ce kuma ku sani a wuta azaba za a yi muku saboda karyata wannan ranar da kuka yi saboda wannan labarin wutar jumla ce mu wutar da to yanzu wannan na hannu khalaqnakum Allah ya koma ba da labarin amsar tambayar sa cewa ya za a tashe su sai Allah ce to ai na hannu khalaqnakum Allah ya ba da amsa da al-khalqul awwal kenan cewa su da suke cewa idan sun shiga kasa wa idza mitnakum na turaban mun zama kasa wa idza man da kashi ta ya za a tashe mu to ai na hannu khalaqnakum a dama babu ku kwata-kwata babu ku mu muka halice ku daga wannan babu din Allah da subhanahu wataala ya sa ruwan mani ruwa ne da kake gani tabalbalan ruwa bai fi kamar kwai ba to Allah da ya sa wannan tabalbalan ruwan ta ya aka yi dinga juyawa haka zama haka to Allah da yake da wannan ikon wannan ikon bai gaza ya ɗebi ƙasa da kai ne kuma ƙasar ya dawo da kai ka zama mutum ba isa Allah subhanahu wataala ke cewa a wa huwa ahwanu alayhi ko ya dawo da halittar ma ya dawo da ita idan da akwai abin da yafi sauki gon Allah to da wannan din yafi sauki tare da cewa da yin ka a farko da zara kai din duk ɗaya ne ba abin da yafi sauki gon Allah to in dai har Allah subhanahu wataala shine maka halittar farko wanda kuma kowa baya musun ya san wannan chabalbalan ruwan maniyi amma baka san ta yaya ya dinga juyawa ya dinga juyawa ya dinga juyawa haka zama mutum ta nan ba to yadda Allah ya iya yin haka haka nan yana da ikon wannan kasar da kashin ka ya zama kasa shi ma zai iya juya shi ya juya shi ka dawo shi sai Allah ya ce to fa nahanu khalaqnaku mu ne muka yi muku halitta ta farko ma ai to fa laula tusaddiqun to menene yasa ba za ku gasgata halitta ta biyun ba in dai kun yi daga ta farkon ta faru nahanu khalaqnaku to mu muka yi ta farko din mhm ai awjadnakum min adami to fa laula tusaddiquna to me yasa ba ku gasgata ba bil ba'as idil qadiru ala al-isha'i qadirun ala al-i'ada wanda ke da ikon farawa daga babu yayi to shi yake da iko yana da iko ya kuma dawo da halitta wadda daman akwai ta kawai gyara ta za a dawo da ita to anan za mu tsaya amma a gaba Allah zai bada misali Allah zai faɗi abin da zai ƙara kimsa musu hujja shi ne sa ifham ma'ana al-ifham shine kuna magana ta debate magana da wani mai husuma sai ka ba shi ta hujja daidai da abin da hankalinsa ya sani wanda kuma dole ya gane wannan hujja sai dai ya ki yadda mukabaratan yace eh na ji din dai amma ban yadda ba to kaga ai ba shi da hujja kenan to yanzu ba Allah zai bada hujja wanda zai ifhami sai to afara aitum ma tumnun to Allah ya bada hujja da ruwan mali nan yadda ya samar da halitta Allah zai bada labari da shuka ga ma shuka nan a bayan kasa ya kuke yin wannan shukar in an shukan nan sai ga shukar nan ta fito da abin da ba shi kasa ba sannan ga ruwan da kuke sha sai dai ku haɗa kasa ko ku same shi a wani ta ruwan da yake fitowa to Allah duk zai bada misali da waɗannan a karatun da zamu yi idan Allah ya kai mu gobe alhamdulillah Amin.